الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da cikin bayanin zakka ko an yi zakkar kayan noma an yi zakkar zinariya da azurfa an yi ta dabbobi to yau za mu faɗo zakatul fidir ita ma nau'i ne na zakka zakkar fidda kai da hausa koko zakkar kono waɗancan zakkoki duka in kun lura dukiyoyi ne ake fitar masu zakkar dabbobi kaga dabbobi an ka hiddar da zakka ko wanda ya mallaki dabbobi shi ke zakkar dabbobi ita kuma zakkar kayan noma wanda ya yi noma ga shekara shi ke fitar da ita haka zakar zinariya da azurfa wanda Allah ya mallaka ma zinariya da azurfa ta shekaru ta kai nisabi shi ke hita to amma ita zakatul fitr ba dukiya aka hitar ma ita ba mutane aka fitar ma shi yasa da Hausa ake kiranta zakar fidda kai fidda kai kaga mutum shi zai fitar ma kai ne ko kuma su ce zakar kono zakar kono ba ta yi ba domin da hausa in mun ce kono me ake ce ma kono da hausa ya an ce kono mi a kono eh eh ranko shi a kono ba ranko ba ni sani na da kono kamar ka fara misali kafara abinda ake fitarwa in kafara ta kama mutum shine kono to kaga zakkar da kai amma kuma in mun bi larabcin zakatul fitr me fitr fitr aji azumi zakkar aji azumi kaga da larabci fitr aji azumi kaga an kenan ana yin ta bayan an kare azumi to amma dai da hausa fassarar da ta fi kyawu da hausa shine zakkar fidda kai kaga ma'ana fidda kai kowa yana fitar ma da kansa kansa kanka hake fitar ma to yace babun fi zakatil fitiri babi game da zakkar fidda kai wa zakatul fitr zakkar fidda kai sunnatun wajibatun sunna ce wajiba sunna abinda as-sunna shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta bai zo cikin alqur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta shi to sunnan nan tana iya zama wajibi tana wajiba tana iya zama mustahabbiya to sai yace to wannan sunna ce wajiba meye ma'anar sunna wajiba sunna wadda in ka batta to kayi laifi saɓanin sunna mustahabbiya wadda in ka barta ba ka yi laifi ba babu laifi a kanka amma in ka aikata ta ka samu ladar wannan sunna amma in baka yi ba Allah ba zai rubuta ma laifi ba amma in an ce sunna wajiba to in ka barta kana da laifi wurin Allah babba kuma to sai ya ce zakkar da kai sunna ce wajiba kaga a takaice dai wajiba ce ba mustahabbiya ba ce da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zo Allah ya farlanta ta kaga ya kare mata promotion kuma kaga kenan matsayin meye matsayinta farilla amma farlanci na sunnanci don farilla ya kasu kashi biyu akwai farlanci na sunnanci me farlanci na sunnanci abu wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta shi amma farilla ne to shi a farilanci na sunnanci kaga ga sunna an ka samo shi ga sunnar annabi amma kuma farilla ne farilanci wanda ba na sunnanci ba shine farilla wadda ta zo cikin alkur'ani duk da yake ita ma zakatul fitr akwai ayat da malamai ke karanta suna cewa zakatul fitr ake nufi amma dai ga ni ba zakatul fitr ake nufi ba to ya ce farar da hatun da an ka ce sunna ce ashe ya nuna bata zo cikin ƙur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ta farar da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya farlanta ta ala kulli kabira akan duk wani babban mutum baligi aw sagirin ko karami wanda bai balaga ba kaga zakatul fitri farilla ce akan babba da yaro zakarin namiji au unsa ko mace hurrin ɗa au abdin ko bawa minal musulmi ne da cikin musulmi in dai mutum musulmi ne in yau an ka haife shi yau sahiyar sallah da safe an ka haife zakatul fitr ta zama wajibi a kansa a fidar nan sa'an to yanzu mun ji matsayinta ga shari'a ko farilla ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta to me ake bayarwa sai ce sa'an sa'i guda an kulle nafsin ga kowane rai kowane mutum da za a fitar ma zakatul fitr babba ne ko karami namiji ne ko mace da ne ko bawa to sa'i guda bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da sa'in annabi ba da sa'in kasuwa ba da sa'in annabi menene sa'in annabi mudun nabi hudu shine sa'i daidai da sa'i to yanzu an yi simplifying an sauƙa mana abubuwa an yi mudu an yi sa'i wato adda ana bayar da ita to yanzu mun ji abin da ake bayarwa ko me ake fitarwa zakatul fitr ga kowane mutum sa'i guda madalla to ɗan an ka fitar to daga me ake wani irin nau'in abinci ake bayar da zakatul fitr da gare shi yace wato adda ana bayar da ita zakatul fitr min julli daga mafi yawa jullu bi ma'ana akthar daga mafi yawan aishi abincin ahli zalikal balad mutanen wannan gari sakkwato misali garin sakkwato me an ka hici me an ka riko matsayin abinci shinkafa to kaga ba daidai ne kuma ka ta hidda zakatun rika ba da gero ba tunda gero ya kama mai kunu ko hura da shi amma dai tuwo da shinkafa duk da shinkafa akai haka da shinkafa in dangote haka ci ka fitar daga dangote in ta hausa haka ci mai duwatsu ka fitar daga gare ta mafi yawan abincin da aka ci garin nan to shi aka fitar da zakatul fitr da gare shi wayanda garin kwaki an mafi yawan abinci sai su fitar da garin kwaki to waɗanda ayaba an mafi yawan abinci sai su fitar daga ayaba ko wasu mutanen Tanzania an ce mafi yawan abincin su ayaba kaga sun zambe rai ba bidiyo ba ka zama cin ayaba su ita babban abincinsu ita aka ci a kwanta ya gani waɗanda dabino an mafi yawan abincin sai su hitar daga dabino kowa dai mafi yawan abincin da an ka yi amfani da shi garin nan to da gare shi aka fitar da zakatul fitri min burrin na alkama au sha'irin ko sha'ir au sultin ko sultu sultin nau'i ne na sha'ir au tamrin ko da bino au aƙiɗin ko caku ne caku mai ake soyawa shi ko mafi yawa buzaye na hi na irin nijar da sauransu caku su ko shi a abincinsu au zabibin ko zabib me zabib sha'ir in ya bushe sai ya zan zabib au dukkanin ko gero to kaga namu kenan au zuratin kaga ra'un bata da shadda kanka ce zurra au zuratin ko dawa au urzin ko shinkafa duk dai abin da yafi zama mafi yawan abincin mutane to sai su fitar da gare shi wakila an ce in kanal alasu in alas ya kasance kuta kaumin shine abincin mutane ukhrijan minhu sai a fitar da gare shi me alas wa huwa habbun sagirun wata kwaya ce ya karama shi ma ya san ba a san da shi ba kenan don haka dole tun da kaga ai bai yi ta'arifin dukunun da zura da urzun ba me kamar an tambaye shi a karama kalla me alas yace wa huwa habbun sagirun wata kwaya ce ya karama ya karubu ya yi kusa min khilqatil burdi daga halitta alkama ta yi kama da halitta alkama wa yukhriju anil abdi sayyiduhu to mun ji abin da ake fitarwa ko sannan mun ji daga irin nau'in abincin da ake fitar da zakatul fitr duk abincin da an kai amfani da shi ga gari to daga gare shi an kai son a fitar da zakatul to yanzu munan sakkwato kun ce an yi amfani da shinkafa to sai mutum ya ki hisuwa daga shinkafa hisuwa daga gero ta yi ko ba ta yi ba ta yi matuƙar dai gero abinci ne ta yi iyaka dai bai kyauta ba bai samu lada mahiya in yana so ya samu lada mahiya ya hitar daga shinkafa to mutum na shi iyaka abin da an gare shi abin da zai hitar da zakatul fitri in ya fitar da zakatul fitri da shi da iyalinsa za mu ji mutum shi zai fitar da iyali ne ko to in ya fitar kun babu gero ko da na kunu gidan nan to ya za a yi kuma ya fitar ya ba wani ya fitar in ya fitar sai ya bashi na ayyukun ya an ka fitar za mu jiwa an ka ce a ba musulmi miskini ko musulmi ne kowa musulmi ba ne miskini ne kowa miskini ba ne shi da iyalinsa to me aka bada kuma to ya kai mawa to abinda mallamai ba su yadda da shi ba kenan musamman na malikiya dole dai in koda shi ɗaya gare shi kai koda bashi in ka san bayan sallah kana samun biya ka ka ciwo bashi ka hidda zakatul fitr ka ba wani in ya so ku dawo nan ne yanga kuna bara da kai da iyalanka yayi ma'ana da Allah ga hankali ka dauki sadaka ka ba wani kuma ka dawo kai tagumi ku yi ni da yunwa baka da abin da zaka ci bai yi ba don haka in ka fitar ko ko da ko da zakka wanda ta hi zakatul fitr karfi na zakka ba kafara mutumin da ya karya azumi da gangan ta hanyar saduwa da iyali da gangan wani mutum ya sadu da iyalinsa ga azumi da rana sai ya toce manzon Allah na halaka ga wata rawa ya ce manzon Allah na ƙone ya ce mai halaka ka ya ce na sadu da iyalina da rana ya ce to ka ka yanta kuyanga ya ce wallahi in bancin waya na kowa ba mallaka ba to ka yi azumi wata biyu jere da juna ya ce to ai na wata gudan na kasa hankuri na nika yi azumi wata biyu to ka ka ci da miskini sittin ya ce wallahi ko abincin da aka ci yau gidan nan babu balle in ci da wani kaga ya ki shiga ya ki hita dama su ne ake hidda ka fara da su to kuma bai iya ko guda sai ya zauna can sai ga mangala an kawo mu annabi cike da dabino ina mai mai wanda ya ce ya kone ya ce dauki gashi nan ta ka fita yadda bi dabinon ga yadda bi wanda ya bar gida ya ce in ba wasu manzo Allah ya ce wallahi duk tsakanin duwatsun ga da madina take tsaka wallahi ba gidan da ya hi gida na bukata abincin ga annabi ya dariya sai da haƙura ne sun ka bayyana ya ce ka ciyar da iyalinka hadisi ne sahihi muttafaqun alai to in ka karanta wa malika ko su ce kususiya ce ko su ce kaza ko su za su dai samu tawilin da sun kai na banza don haka ashe ya halatta in ka fara ta kamma mutum ya fitar ya bar shi nan gida a ci kuma tare da shi ko bai halatta ba ya halatta dangane da wannan hadisi don haka zakatul fitr wasu sun ka ce wannan hadisi yana nuna kenan in ka fara takkan ma baka da kenan ta faɗi wasu sun ka ce a ba ta faɗi ba in ka samu ka fitar amma ka bar shi nan gida a yi amfani da shi shi ya fi kyawu don annabi ya ce ka fitar ka bar shi nan gida ko yi amfani da shi don haka in ka hidda zakka kono ka fitar ko haƙƙin Allah ne wa an ka ce ka ba musulmi miskini to shikenan kai kenan kai da iyalinka to ka ba kanka shikenan sai a battana a yi fara in shinkafa ta addafa a ci ya a ɗauka a kai wani gida kuma ka koma roƙo ko ko neman rance ko ko bara ina fatar kun fahimta to in ya zan ku wanda za ka fitarwa ha babu yanzu in akwai wanda za a fitarwa ko amma ita ɗaya ta an ka ce in ka fitar ka batta nan gida to kuwa da za a fitarwa babu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ma rai ba sai abin take iyawa shi yasa malaman usulul fiqh sun kace al istida'atu manadut takalifi samun iko shine maratiyar takalifi duk abubuwan ibada da Allah ya kallafa ma bayi ba sune takalifi ba to an an kallafa ma bayi sune based on ability nasu in sun samu iko in suna da iko abinda baka da iko baka zan mukallafi ba gare shi Allah bai kallafa ma shi ba don haka wanda bai da cewa waya ta ya ciwo bashi bayan sallah ya biya wannan takalli shikenan in baka da Allah ya san baka da ta haɗu gare ka ina fatar kun fahimta to to ina yake to sai yace wayu khuruju anil abdi wanda ke fitar da zakatul fitr ga bawa sayyiduhu mai gida nai bawa ba an ce shi ma ana fitar mai zakatul fitr ba to wa zai fitarwa tunda shi ba bai da dukiya ai duk abin da ka gani da kai da kaya duk mallakar waya ne da bawa da abin da ya mallaka duka na mai gida ne to wa zai fitar mai mai gida ne zai fitar mai da zakatul fidiri wasagiru ƙaramin yaro wanda bai balaga ba la mali lahu wanda bai da dukiya wanda bai da dukiya yukhriju anhu walidu mahaifi ne shi zai fitar mai to amma da a ce yaro ƙarami wanda yana da dukiya tashi kaga sai a fitar daga dukiya ta yi eh ciyar da ɗawa an ka azama ya ciyar da ‘ya'ya ne uba amma kahin su balaga da zarar mutum ya balaga to ci sai ba wajibi ba ne akan uba ne da zarar ka balaga mace ko da zarar ta yi aure ita ba da zarar ta balaga ba sai ta yi aure in ta yi aure to da bakin sannan cishe ta ya tashi daga ubanta ya koma ga mijinta to sai an kasa kota ko mijin nata ya mutu shikenan sai ta ta yi kosai tana ci da kanta ciyar da ita ba dole bane ga ubanta duk abin da uba zai ba ɗa bayan ya balaga wannan mustahabbi ne ba dole bane ina fatar kun fahimta yawwa ka gani to, to in ya zan amma inda ci da ɗan yake wajibi in ɗan bai da dukiya in yaron yana da dukiya ya za a yaro ya dukiya kamar misali yana ƙarami sai wace ta mutu an ka raba gado an ka ba shi nashi ta bar shanu ko ta bar kuɗi ko ta bar ya gada wata ko wani wanda ka gado na yan mutu wanda ya ka gado ya mutu an karaba an ka bashi yana karami ba ga dukiya ta nan ba to wannan komi na na sai a mai da dukiya ta nan ciyar da shi ba dole bane ga ubanai in yana da dukiya kamar mahaifi in mahaifi yana da dukiya ciyar da shi ba dole bane ga ɗanai ko bai da dukiya in yana iya aiki ciyar da shi ba dole bane ga ɗanai inda ciyar da uba yake wajibi in ya zan bai da kuma bai iya aiki to nan ciyar da shi yake wajibi gare ka na fatar kun fa amma ita mace yan ita an ministan kudin Najeriya ciyar da ita wajibi ne ga mijinta dole mijinta ya ciyar da ita na fatar kun fahimta don haka yaro in yana da kuɗi ne to ciyar da shi ba wajibi ba ne gare shi zakka kono kuma sai a fitar daga dukiya ta wai khurjin rajul mutum yana fitar da zakatul fidir zakkar kono an kulli muslimin ga kowane musulmi talzamu nafaqatu wanda ciyar da shi take lizimtar sa duk wanda an wajibi ka ciyar to wajibi ne ka fitar mai da zakkar kono ina fatar kun fahimta wa an mukatabihi hakan ga wajibi ne ya fitar da zakkar kono ga bawansa da ya dora mafansa shine mukatab kana da bawa in shi ya roƙe ka in kai cikin ganin damarka kana son yanci eh to kawo dubu ɗari to mai gida ban da dubu ɗari to wata duk ka kawo dubu biyar haka yantu kaga wata nawa kenan wata ashirin wata duk ya kawo dubu biyar shine mukatab wanda an ka ɗaura daga kitaba ne rubutu saboda normally irin wannan yarjejeniyar rubutawa ake a sashe da ni wani na ɗora ma bawa na wani fansa zai ba da dubu ɗari wata duk zai ba da kaza wata kaza ya fanshi sai a rubuta to sai an kasa mata kitaba ina fatar kun fahimta to hakan ga mukatabi ya fara biya an ce ya bada dubu ɗari kila ya bada dubu tas'in da biyar ba saura dubu biyar ba har yanzu dai yana nan bawa ko ya yantu in dirhami guda in kwandala guda na rage cikin kuɗin yana nan bawa ba zai samu yanci ba sai ya biya duka da ya biya sannan ya samu yanci to in akwai abin da ya rage da kaka ci atun da ya biya mafi yawan kuɗi don haka ya hiddan ma a'a yana nan bawan ka don haka ya zaka hiddan mai zakatul fitri hmm? wa in kana la yunfiqu alaiha ko da ko baya ci sai an yarjejeniya to da yau ci su wakka ta tashi daga gare ni kai ka zaka ci da kanka to in dai lokacin zakatul fitri yayi kai wajibi ka hiddan mai la'annahu abdullahu saboda bawansa ne ba'adu bayan haka matukar ko da kwandala nan rage za mu kai ga harkar bauta insha Allah za mu ji hukuncin mukatabi da mudabbari da motaqul ba'd da sauran duk da hukuncin bayi duk zai kawo insha Allah la'annahu abdullahu domin bawansa ne ba'adu bayan haka matukar dai wani abu ya rage to yana nan yana biya wata duk ya kawo dubu biya wata duk ya kawo dubu sai abu ya gagara wani wata ya taho ya gitta uzuri wani wata ya taho ya koma gitta uzuri wani wata ya taho ya koma gitta uzuri an ha gano dai ya kasa to ya dai kasa yanzu bai iyawa bai iya ba da dubu biyar biyar din bai iya fansa kai ne ko to shi kenan kitabar ta roshe kuɗin da ya baya fa dama kuɗi ne na mai gida ne na kuɗin ba na mai gida ne shi kenan to yanzu wa zai abin ga wa zai cewa kitabar ta roshe ya kasa wa zai mai hukunci shi mai gidan nashi a sai a ta inda shugaba ko kotu ita za ta tabbata mai to yanzu wata kaza baka ka abu don haka duka Allah ba dai ka kasa don haka kitabar ta roshe da yau shi ba shi mai gidan ka cewa ka kasa don haka kitabar ta roshe ba a shugaba sai a ta inda sarki ko sarkin musulmi ko alkali ko wani shugaba dai ina fatar kun fahimci duk za mu yi cikin risalar ga insha Allah wa yustahabbu ikhrajuha ana son fitar da ita to yaushe ake fitar da ita ana son fitar da ita idza dala alfajar yan alfijiri ya bullo min yawmil fitr ga yinin sallah yau asahiyar sallah je an kaga wata ko yau asahiyar sallah to yau din ga da zaran alfijiri ya bullo to kowa ya fitar da ita kafin a tafi idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bashe ta kafin a yi ta idi to fahiya sadakatun makabula sadaka ce karɓaɓɓiya amma wanda sai da an ka taso da idi ya bashe to fahiya sadakatun min sadaqati to bai samu ladar zakatul fitr ba za a dai bashi ladar sadaka ordinary sadaka ashe kenan yana nuna zakatul fitr ta hilada bisa ga ordinary sadaka to wa yustahabbul fitru fihi to ga sallar azumi an so cin abinci gare shi qabla al-gudu ya gabanin sammako ilal musalla zuwa wurin sallar idi ga sallar azumi saboda a tabbatar da an aje azumi ka wani ya tai da azumi ga baki an sunnanta mutum ya samu abinci ko dabino annabi yana cin dabine kafin ya tai to yan an gama kunu ko shayi ko tuwo a dai ci wani abu dai kafin a tai idi walaysa dalika fil adha amma babu wannan ga sallar layya ita ko sallar layya an so aka bari sai ka dawo annabi yana bari sai ya da ya yanke layya tai sai a ɗebe hanji a soya mai sai ya karya da su na fatar kuma wannan duka alal istihbabi wa yustahabbu fil idaini ana so ga idi biyu idan azumi da idin layya ni ban jin daɗin a ce idin karamar sallah duk abin da an na addini ba a so a yi mai tasgiri wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama wata alama ta da cikin alamomin addinin Allah yana daga cikin takawa ta zuciya don haka duk abin da anna addini da Allah mi kwabin dan Qur'anin can dan Qur'ani ma ana Qur'ani karami daga su akwai babba akwai karami kwabin dan Qur'anin can ba kyauta ba kamar ta dan masallacin can mu ya sallah ba a yin tasgiri to haka sallah kaga ibada ce ba a tazo ga sallah karama balle babu wani nasi da ya zo da sallah ƙarama abinda nasi ya zo da shi salatul fiƙiri da salatul adaha sallacin abinci fitir sallacin abinci ajiye azumi kaga fitir sai yadda hausa a ce sallar azumi da sallar layya ya fi tsabta bisa ga ƙaramar sallah da babbar sallah ko can da Allah ya ce yawmul hajjil akbari ranar sallar layya ai ba cewa yawmul hajjil kabir ba akbar ya ce to me yake shi akbar kabir ba sagirun ba don haka don Allah ya kira yana sallar layya yana hajji mafi girma me zama ranar sallar layya yana hajji mafi girma mafi yawan ayyukan hajji don ranar na ake yi ya an kasa mai yawan hajjil akbar yana hajji mafi girma mafi girma ma'ana mafi yawan ayyukan hajji ranna ake ranna ake jifa shedan ranna ake dawaful ifada da sa'ayi da sauransu kaga akbar Allah ya kira shi ba kabir ba kishiyar kabir shine sagirun akbar kuma kishiya ta shine kabirun kaga duk dai babu dalilin kiran sallar azumi da ya karama to mu tafi eh eh kamar yaya to cewa an kai guda ne to ai ni magana ta ma ta hita ka ma'ana don cewa ne menene kishiya akbar nace kabir ashe ya nuna akwai eh shi ne an ka faɗi eh eh eh eh to ba kiyasin bai yi ba can da an ka ce akbar shi na ni ce kishiya akbar sagiron a kishiya akbar to ashe bai kamata a yi amfani da kalmar sagiron ba eh karama ba eh me kishiya akbar kabirun madalla to a haka yake akwai tafadal amma shin kuma shi ke kwalifayin a ce guda ƙarami ai kalmar ƙaramin ita abba ta kyautu ba ƙaramar sallah da Allah ya kira yinin layya yinin babbar sallah to kenan sai a ce yinin yinin haji mafi girma to sai a ce yinin haji babba sai a kira ta babba don shi a kishi akbar da sallah mai girma madalla kaga ba da sallah karama ba ka fahimta yanzu mafi girma na ce abinda a kishiyar mafi girma mai girma na faɗi hakan ko ban faɗi ba inda kama kishiyar mafi girma ƙarami shi a kishiyar mafi girma to ba an ka ce abu mafi girma akbar kishiya ta kabirun muna tare to kaga tun da Allah ya kira yinin layya yinin sallallai yawmul hajjul akbar to kenan yan abin gaza kai sai ka kira yinin sallar azumi yawmul hajjul kabir amma dai babu inda karami ya shigo to mu tafi to Allah ya shirye shi mu ba a son da ya tasgiri ga duk abin da ya shafi addini girmama duk wani abu da ya shafi addini yana daga cikin girmama addini ba a son a yi tasgidi gare shi to yana yake kai mutane da dan mallamin can da Allah mai fatawa dan mallamin can ba daidai ba ne dan masallacin can dan ƙur'anin can duk ba daidai ba ne wa yustahabbu fil idaini ana so ga idi biyu idan azumi da idin layya ni ga naka ya ma hisabta azumi da layya idan azumi idin layya ya yi idin ƙaramar sallah da babbar sallah ana so ga idi biyu an yamdiya mutum ya tafi min ɗariƙin ga hanya wayar ji a shi dawo min ukura ga wata hanya kamar misali a ce masallacin farfar masallacin malla a kan jibin can zaka sallah in ka tashi dan nan to in ka tashi sai ka bi ta nan sai ka kalwaɗo ka biyo ta bypass sai ka haɗo in ka taso sai ka biyo ta nan ne sai ka yi wani ka canza hanya mustahabbi na canza hanya to me a hikimar canza hanya ranar idi kullun da gari ya waye ranar idi Allah zai samu la'iku duk hanyoyin da aka gari sai shaida ga waɗanda sun ka ta yi idi don kaga waɗancan sun yi ma shaida waɗanda su ma su yi ma shaida sannan a tahi da kabbarbari a dawo da kabbarbari to Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta wannan shine ƙarshen bayani game da zakka duka to Allah shi hore mana abin da za mu hidda zakka in mu basuwa wani ya raya ta hayya kare bai hidda zakka sai game da hajji mun yi ɗahara mun yi tauhidi mun ka fara da shi an kai ɗahara an kai sallah an kai azumi an kai zakka yan saura hajji ko to waɗannan su ne ibadat da zara an ka ƙetare hajji to saura sun haɗo cikin mu'amalat irin kasuwanci irin jihadi irin aure irin kulle-kulle da abin da ake kullawa janga sufari haya da sauransu waɗannan duka mu'amalat ne amma dai ibadat sallah azumi zakka hajji su ne ibadat kuma kiyasi baya shiga ga ibadat waɗancan mu'amalat su kiyasi ke shiga ana kiyasin wani da wani su ibadat sai da nas daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam in an ka ce ibada mallamin ka busa iska ya ce ga da za a yabe ya koma wasa ai shi ma cewa an ka yi to wanda an ka ba umarni na ba da umarni shi ko to a daddaka littayen da an ka ce a samu wani tauhidi wani iri nashi an ka ce a samu eh aqidatul wasitiya to ina bance da shi to an samu to mashiwan mutane sun samu ana samu ne kasuwa to ni kam na ban bance ma ni da wani littafi na an ka ce gidatul wasit ya bari sai gobe Allah ya kai mu na rai a samu shi sharhi ne ko shi aqidat dai mata ni go to to ba sani ba wane za wane an kace za a yi wane To, duk shari'a a ƙidatul wasiɗiya, to wannan ya cikinsu. Eh? Na Uthaymin ya haiko? To, to a samo shi ya mata ni. Eh? Eh, dubu biyu, a baya da kuɗi. ana samu ne kasuwa ko a to ɗari biyar guda nawa an kashe ga banza ga data ha kana kallon ƙarya Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka